إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعض عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله فيا أيها المصلون الكرام إن النفوس تحتاج دوما إلى تعاهدها إلى تعاهدها وتنقيتها من أقسامها من أسقامها فهنيئا لمن حزب نفسه من عيوبها وزكاها مما يلم بها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها عباد الله وإن من أخطر ما يتري النفوس من الأمرار داء الحسد داء الحسد عباد الله الذي هو تمني زوال النعمة عن صاحبها والحسد شر كله وضرد كله وخطر كله وهو ذنب عظيم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبة ويقع صاحبها في محظورات ويقطع العلاقات ويزرع البغضاء بين المتهابين ويورث الشحناء بين المتوادين حتى يفرق حتى يفرق بين العك وعكي ألم تروا كيف فعل الحسد بإكية يوسف عليه السلام لقد دفعهم إلى إنكار فعل أبيهم ومحاولة قتل أخيهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف أو اقترفوا في أرضا يكر لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين عباد الله عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين وقد أمرنا الله تعالى أن يستعيذ من ومن أصحابه فقال ومن شر حاسد إذا حسد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحاسدوا ولا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا بما بينه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما عباد الله إن مما يعالج نفس الإنسان من الحص أن يؤمن بقضاء الله وقدره وعدله في قسم رزقه على عباده أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتكز بعضهم بعضا سكرية ورحمة ربك خير مما يجمعون فكن يا عبد الله موكنا بربك عز وجل إذا رأيت, إذا رأيت نعمه على الإنسان فدع له بالخير وزيادة البركة وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أكيه ما يعجبه فيدع له بالبركة عباد الله إن الحسد ينافي في كرم النفس وحسن الخلق وكمال الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يهب لأكيه ما يهب لنفسه ألا فتجنبوا الحسد كله وتأملوا في سوء عاقبته فإنها وكيمة على صاحبها فالحاسد لا يهنأ له عيش ولا يهدأ له بال فهو في المرض الدائم وضيق مستمر ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما عباد الله تسأل واسألوا الله من فضله تسعدوا في دنياكم وتفلحوا في آخرتكم اللهم طهر قلوبنا من الحسد ولا تجعل قلوبنا غلا واعذنا من شر كل حاسد عباد قل ما قال إن صواب فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد in uwa masu albarka muna miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanci godiya a farko da ƙarshe muna shaidawa tare da ku cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne jakadansa ne Allah ya turo shi da alƙur'ani da addinin musulunci gaba ɗaya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan yayin uwa cikin addini ina yi wa kaina da ku wasici bisa tsayawa kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya fara wannan wasici da kansa ƙur'ani da yake cewa wala qad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika na yi wasici gare ku ga waɗanda su gabace ku cikin ahalul kitabi akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala mu sani ya uwa kiyaye dokokin Allah wajibi ne akan ɗaiɗaikun mu gaba ɗaya a cikin lokacin matsi da walwala lokacin jinya da lafiya a inda aka sanka da ma inda ba a sanka ba wajibi ne a matsayinka na musulmi ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala mu sani cewa babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani babu shirya da ta kai shirya irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shari fiye da abin da haka ga cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makoma su zuwa gidan wuta Allah ya tsare bayan nan yayin uwa yau muna yinin juma'a wanda ya daidai da 25 ga watan jimada nisani ko jimada nisaniya shekarar hijira 1446 27 ga watan 12 na miladiya 2024 kutubar mutu yau a wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidu umina hawa'u da ke nan unguwar bago area 11 bayan makarantar yan mata ta doma nan fadar jihar gombe za ta yi magana game da ɗaya daga cikin cututtukan zuciya wanda malamai suke cewa amradul qulub ita zuciya tana da cututtuka kuma cututtukan cikin zuciya suna da haɗari wajen cinye imani wajen raba ɗan adam da imani kuma irin cututtukan da shari'a take magana a kansu makamantan wannan to duk ƙwarewar likita baya maganinsu duk kwarewar likita bai iya maganin su warke maganin sai an koma alkitabu wa sunna shine kadai hanyar da zaka bi ka samu waraka daga cikin cututtukan zuciya da suke kai dan adam zuwa ga halaka yasa farkon bakar Allah ta'ala yake cewa fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada yake magana game da munafukai yake ce a cikin zukatansu akwai cututtuka akwai jinyoyi ke suka ƙi neman magani a gun Allah sai Allah ya bar su jinyoyinsu kuma suna da azaba mai tsani a gobe alkiyama Allah ya tsare cututtukan zuciya suna da yawa shugabansu gaba ɗaya shine munafinci ita ce uwa uba na cututtukan cikin zuciya dukkan wani mummunan hali a gun ɗan adam to munafinci ne tsubun na ya haife shi duk ƙannansa ne da yayansa daga cikin 'ya'yan munafinci ko ƙannansa mafi haɗari akwai hasada akwai hasada wanda ta zama 'ya'yan marmarin bishiya wanda ake cinsu ake jin zaƙi a galibiyar majalisan da muke samun kanmu a ciki a guraben zamanmu kasuwanninmu ofisoshinmu wajejen zamanmu to sai dai kadai irin wanda Allah ta'ala ya yayyafa musu jin kai da rahama amma a galabiya wannan mummunar ɗabi'ar wanda ba ɗabi'ar musulmai bace ɗabi'ar yahudawa ce ƙur'ani in iya maganar hasada to yahudawa yake magana a kansu yahudawa su ne suke wa musulmai hasada hatta ma dalilin da ya sa suka yarda da annabi muhammad a matsayinsa na manzan Allah suna hasadar me yasa manzan Allah bai zo daga cikinsu ba me yasa ba aiki daga cikin banu Isra'il ba me yasa shi a cikin larabawa aka yi shi wannan iya cikin mafi karfin dalili da suka kiyarda da manzan Allah suke masa hasada yasa Allah ke ce am ya hasudunan nasa alama atahumullahu min fadli su da yahudawa kawai suna yi wa mutane hasada irin abin da Allah ya ba su na faralarsa wannan cuta wannan jinya ba jinyar musulmai bace ba jinyar masu imani bace in har musulmi ya suffanti da wannan to arowa ya yafa a jikinsa ya yafa abin da zai iya kai zuwa ga wutar jahannama domin ita hasada manzon Allah yace tana cinye kyawawan aiki kamar yadda wuta take cinye auduga da zaka shekara dubu kana aiki mai kyau da ikilasi da bin sunna da karanta alqur'ani yau ka waye gari ka zama mahasadi to wannan hasada ta yi ne in kai wata sai ta kone ma wannan aikin gaba daya ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kiyayi wannan ta jefa jama'a da yawa a cikin bala'i mu sani ya yan uwa a ita zukata zukatanmu matsayinmu na 'ya'yan adam tana da bukatuwa a yaushe wajen kokkomawa da sanya mata da baibayi da linzami karka bar zuciyarka duk inda ta ja ka ka tafi a'a ka samu linzamin da zaka ke taka mata burki domin masu masu hikima suna cewa mutum musulmi ba shi da makiya kaman abubuwa guda uku na farko shedan iblis na biyu zuciyarsa na uku gidan duniya ba shi da makiyan da suka fi wannan to zuciya tana cikin makiyanka kuma gata a jikinka shi yasa ya ce wa ma'ubari'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbai ita zuciya tana umari da mummunan aiki a galabiya ta haka take sai wanda Allah ta'ala ya masa rahama Allah ya samu da cikin su saboda ka wajibi ne ka samu da baibayi da burki mai kwari wanda zaka dinga takawa zuciyarka ka dinga tsabtace ta daga cikin cututtuka kai madalla ga wanda yake tsabtace zuciyarsa daga aibinta ya tsarkake ta ya wanke ta daga cikin irin abin da za a ke zargin sa a kansa yasa Allah ta'ala ke taka da aflaha man zakkaha hakika ya rabauta ya samu babban rabo wanda ya tsarkake zuciyarsa daga minafirci hasada kyashi gulma da sauransu in ka wanke zuciyarka daga wannan to Allah ke cewa aflah ka samu babban rabo ka tsira sai ce kuma ƙari kaba man da saha ya taɓe ya yi asara wanda ya ba zuciyarsa datti bai wanke ta ba wanda tana cike da dattin hasada minafinci gulma kinibibi annamimanci ta cika da wannan to sai Allah ce kaba wa khasira mai wannan zuciya ya taɓe kuma ya tsara bayan Allah mu sani daga cikin mafi haɗari abin da yake fuskantar zukata daga cikin jinyoyi to babu kamar jinyar hasara tana cikin akbar mafi haɗari game da abin da yake barazana ga lafiyar zukatan 'yan adam to daga cikin ciwo mafi haɗari na gaba-gaba akwai hasara ita hasadan nan shine ka yi burin wata ni'ima da Allah yi wa wani ta gushe wannan shine kawai hasada Allah ya yi wa wani ni'ima amma kai kullum kana kwana da bakin cikin wani ni'ima ta gushe masa mana duk wanda ya ji ransa da wannan to ya kamu da ciwon hasada sai dai dinga roƙon Allah kuma ya dinga ɗaukan matakai wajen kare kansa daga wannan Allah ya yi wa wani lafiya ko Allah ya biya wani ilimi ko Allah ya biya wani arziki na dukiya ko Allah ya biya wani mulki ko Allah ya biya wani office ko Allah ya biya wa na jama'a kai kuma ka ji a ranka baka so ka ji baka so kana bakin ciki to wannan tabbas zuciyarka ta harbu ta kamu da ciwon hasada wanda duk abin da zamu gina na hadarin wannan cutar wannan shine wani ya canja gida wani ya canja mota wani amai promotion gun aiki wani ya samu ci gaba kai ka ji ranka baka so kwata kwata kana bakin ciki kana damuwa to wannan shine ainul hasad shi ne ainihin fassarar mai ake nufi da hasada sai na bincika zuciyata ka bincika taka idan da ɓarɓishin wannan to ka ɗau mataki wajen roƙon Allah da bin hanyoyi a shari'ance ka raba zuciyarka da wannan musiba domin tana halakarwa musani ya uwa masu albarka ita hasada dukkan ta shari ce babu alkhairi ko ƙwayar zara cikin hasada duka shari ce kuma hasada duka haɗari ce kuma hasada duka cutarwa ce kuma hasada zambun azim hasada zunubi ne mai girma zunubi ne mai girma ga kuma ciwon zuciya ne ga rahin sakewa ne ga kuma ainihin hasada bala'i ne wanda kaman aururawa mai ita wuta a zuciyarsa duk inda ya ga alkhairi to zai ji kamar ya kamu da jinya ya faɗi mutu don bakin ciki shi yasa malamai suke cewa mai hasada fada yake da Allah kai tsaye domin Allah kullum iya cikin yada arzikinsa ga mutane yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an a kullun Allah iya cikin yalwatawa ya buda wa mutane to mai hasada baya so mai hasada baya so ya ga wani da kyakkyawan riga ya ga wani da kyakkyawan gida ya ga wani da kyakkyawan mota ya ga wani iya sana'a jama'a suna zuwa baya so shi kuma Allah abin da yake so kenan Allah kullun alkhairi yake yada wa bayinsa to mahasadi baya so shi yasa kai tsaye mai hasada iya faɗa da Allah subhanahu wataala mu sani ya ƴan uwa masu albarka hasada ya akulul hasanat tana cinye kayawan aiki kamar yadda wuta take cinye kirare ko auduga kuma ita hasada tana jefa mai ita zuwa ga mahazurat abubuwa na hadarin da ubangiji ya hana wai kada al'alakat kuma hasada tana yanke alaka tsakaninka da mutanen kirki wai zara al-baghda bainal mutahabbin ita hasada tana shuka tana shuka tsirrai na gaba da mugunta wa juna tsakanin masoya kuma hasada tana gadar da kulli mummuna cikin zuciya tsakanin abokai ko tsakanin yan uwa hatta ya farka bainal aqi waqihi ita hasada in ta yi karfi har ma tana sa shamaki tsakanin dan uwa da dan uwa ta raba su gaba daya ya zamto kamar kafiri da musulmi idan hasada ta rika wallahi sai ka ji wani ya ce tsakani ma nayi bana masa magana ma ba ni bashi ba ni bashi ko magana bana masa to hasada ta yi tasiri ta yanke alaka tsakaninka da dan uwanka hasada tana wannan malamai suke cewa shin baka gani ba yanda hasada ta kurda ta kurdado ta yi ga tsakanin annabi Yusuf da ƴan uwansa ƴaƴan manzo annabawa amma sai da ta shigo ciki ba dan wahayin Allah da kariyar Allah ba waɗannan mutane sun halaka dan dai Allah ya buga mana misali akan su muke hasada ta shigo tsakaninsu ta farraka tsakaninsu da ƙarshe Allah ya musu gida dogo suka tuba so gane kuskurensu Allah ta'ala yake cewa izqalu la yusuf wa akuhu ahabbu ila abina billah lokacin da hasada ta tura su ta ingiza su har ma suke inkarin abin da babansu yayi mahaifinsu annabi ne wahayi Allah yake masa amma suke inkarin abin da yake domin hasada sannan hasada ta ja su da himma su kashe dan uwansu ma sar ba da duniyar kaga tunda ƴaƴan annabi sun samu kansu a wannan matsayin ka shafa kanka ruwa duk abin da ake cewa iya magance wannan ko rigakafi ne wallahi ka dau harmar yinsa ka dau harmar yinsa ka dage wajen roƙon Allah wajen tsarkake zuciyarka da duk abin da zai haifar ma da wannan bala'i ka guje shi tun daga waɗannan misali ne mai girma sun inkarin abin da babansu yake yi shi ma kansa wani nau'in kafirci ne inkarin annabi da aikin abin da a aikin da annabi yake kafirci ne sannan sun yi himma a zuciyarsu wajen su kashe ɗan uwansu shi ma wani nau'i ne na kafirci ubangiji yake cewa iz qalu la yusuf wa akhuhu lokacin da ‘yan uwan Yusuf alaihissalam suka ce Yusuf da ɗan uwansa a habbu ila abina minna ai sun fi soyuwa a gun babansu a kanmu baba ya fi son Yusuf da ɗan uwansa a kanmu wana na usba ga mu kuma gayya guda ne usba sun ce kirge daga ɗaya zuwa zuwa hasha biyu ko daga ɗaya zuwa tara zuwa goma yi ne usba ga mun ninka su a yawa gayya guda ne mu amma an fi ƙaunar su biyun nan a kanmu kai inna abana lafi da dalil mubin haka suka ce lalle babanmu iya cikin ɓata-ɓata mabayyani annabin Allah fa manzo da Allah yake masa wahayi hassada ta kai ƴaƴansa suna ce masa ɓatacci ne iya cikin ɓata mabayyani har ma suke cewa uqtulu yusuf mu kashe yusuf din ma gaba ɗaya a huta aw itrafu fu ardan ko mu kai shi wata ƙasa can inda ba san yi ba mu kai cin wani jeji mu jefar da shi ya khalu lakum wajhu abikum sai fiskar ubanku ta keɓanta da ku ya daina ganin Yusuf din ba sai ya gan shi ba in ya daina ganin sa ai hankalin zai dawo zuwa gare ku to haka suka kitsa a zuciyarsu wa takunu min ba'dihi qauman salihin bayan kun kashe shi ko bayan kun je kun jefar da shi a jeji sannan bayan wani sai ku tuba sai ku dawo mutanen girgi gobe haka hasada ta kitsa musu su kashe dan uwansu ko su jeji su jefar da shi bayan kura ta lafa su tuba sannan zama mutane girgiya gun Allah in ba illar hasada ba me zai kai kai wa dan uwanka wannan dan uwa uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ka gwammaci ya bar duniya in ba illar hasada ba in ba illar hasada ba me zai kai dan adam ya karyata babansa kuma baban nasa annabi ne kun ga lalle ilallan ana magana kan hasada to jinya ce mai hadarin gaskiya gun mai imani bayan Allah mu hasala barka mu sani Allah ta'ala da kansa ya umarci mu kan cewa mu dinga neman tsari game da hasada da ma'abotanta nassi yayi na qur'ani akan sharrin da maguzawan quraishawa suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mai sonmu suka mai sihiri domin su lalata rayuwarsa da Allah ya bayyana masa ya warware sihirin sai ya bashi kuma makami ya ce ka dinga karanta wannan safa da yamma shirinsu ya dina zuwa kusa da kai shi ne ainihin saukar da faliki da nasi daga ciki akwai wamin shari hasidin iza hasad kullum ka dinga roƙon Allah daga sharrin mai hasada a lokacin da yake hasadarsa dan a lokacin da yake hasada baya gani baya ji wallahi tallahi idan hassada ta yi hassada mutum hauka cewa yake kurum cewa yake makan cewa yake yi hasse in hassada ta shike shi sanai da wacin hayyacinsa kuma yasa Allah ya ce lokacin iza ai zarf ne zarfu zaman ai halihi iza kana fi waqtin ladhi yahsadu ank a lokacin da yake mahasadar to ka nemi tsarin Allah ba abin da ba zai yi ma ba duk wanda yake mahasada na rantse muku da Allah zai in ya samu dama zai iya raba ka da duniya tun daga ƴan uwan Yusuf wanda suka yi kin mata za su yi masa yasa Allah ya ce a lokacin da yake kulla mahasada to ka nemi tsarin Allah ne kadai zai iya kare ka daga sharrin sa ne ma'ana wa min shari hasidin iza a yayin da yake mahasadar to ka nemi tsarin Allah ka nemi taimakon Allah in ba Allah ba ba mai iya tsare ka daga shi domin idansa ya rufe kunnensa ya toshe bai ji bai gani zai iya ma komai yasa Allah ya sako da wannan ya shar'anta mana manzon Allah ya shar'anta mana duk asuba ka karanta ulhu uku falaki uku nasi uku bayan azhar ulhu daya falaki daya nasi daya bayan la'asar haka bayan magariba ka maimaita uku uku bayan isha'i daidai yace kuma in za ka kwanta ka gama komai za ka yi kwanciyar bacci ka haɗa hannayenka haka kana karanta su iskar bakinka da yawu-yawun iya taɓa hannunka sannan ka shafe duk inda hannunka zai kai ma a jikinka haka mazan Allah ya koya mana ka karanta faɓul huwa falak ina su ka tofa ka shafe jikinka za kwanta sau uku uku ya ce in dai ka dawwama a wannan to nan gani nan bari ba abin da zai same ka ba abin da za su yi ba za su dinga kulle Allah iya kuncewa za su dinga tarawa Allah iya bajewa ba abinda za su yi ba ka dangwamu da wannan da sauran azakarai wanda manzon Allah ya koyi da mu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu game da hasada yake cewa la tahasadu kada ku yi hasada haka manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam kada ku yi hasada wa junanku wala yazadu nasu bi khair malami tahasadu mutane ba za su gushe kan alkhairi ba matukar ba su hasada in kun ga kun nemi alkhairi ko rasa junan ku to hasada kuke amma matukar kowa zai ji bai hasada wa dan uwansa to manzo Allah ce alkhairi zai sako Allah zai wadata ku da fallarsa amma matukar babu tayyawa talauci yayyawa tsada tayyawa haraji yayyawa to hasada tayyawa wannan shine ma'unin da al'umma da tafiya talauci tafiya babu tafiya kaza na bala'i da tsadar rayuwa na rantse da Allah hasada ta yawa a cikin ta kuma ku fassara mu ayyuka gani ku fassara halin da muke ci ga dai kuncin ga dai wahalar ga talaucin amma kuma ga hasada daga cikin abin da yake zama kankarar talauci poverty alleviation to wallahi akwai rashin hasada a cikin mutane in kuna so ku samu saukin talauci a zuba wa talauci ruwan sanyi lafa to ku daina hasada matukar kuna hasada to kuna izautar talauci a junanku ne talauci ba zai ba zai ba zai ba zai kare ba yasa ma ake ke cewa matukar ba ku hasada ba za ku gushe kan alkhairi ba Allah ta'ala yake cewa su dai yahudawa suna yi wa mutane hasada kan game da abin da Allah ta'ala ya ba su yan uwa masu albarka daga cikin abubuwan da suke warke suke zama rigakafi ko magani ga cutar hasada shine an yi umin bi qada'illah kullun ka dinga yarda da abin da Allah ya tsara abin da Allah ya tsara shi ne ba tsarin ka bane ba tsari mu bane sau nawa mutum talaka ne zai haifa da mai arziki sau nawa mutum jahili ne zai haifa da mai ilimi to haka Allah ya tsara bayan da zaka rubutu ne na Allah da ka tafi rizqihi wa amalihi wa ajlihi wa shaqiyin aw sa'id dan gama rubutun da ba ba abin da zaka sake yi to in kana so zuciyarka ta samu salama to ka yi da abin da Allah ya rubuta ko akan ka ko akan waninka ko akan wanda kafi ko akan wanda yafi ka ka yadda da wannan wani ya zama kaza Allah ne rubuta masa wani ya zama kaza Allah ne ba shi ni ban zama ba Allah ne bai so ba to ka dasa zuciyarka wannan wannan shine babban magani da zaka rubu da hasada ka yadda da abin da Allah ya tsara ga kan bayinsa baka isa kuma ka gushe irin rubutun da ubangiji wa bayinsa ba duk abin da aka kama labarin wane ya samu ko idan ka nuna ma wane ya samu ko kaza wane ya yi kaza to farkon abin da za ka sa a zuciyarka haka Allah ya rubuta masa shi ma ba dabararsa ba ce ba ƙarfinsa ba ne Allah ne ya ba shi kuma Allah iya da abin abundant duk abin da gani a gun wane to akwai biliyoyin biliyoyin sakon Allah ka roƙi Allah sai baka kuma ka san Allah ba marwaci ba ne kuma abin da ke ga Allah baya karewa yasa ce ma inda kuma yanfadu wa ma inda Allah baq abin da ke gare ku shine zai kare amma abin da ke ga Allah bai karewa duk abin da ka gani a gun wani ya burge ka ya baka sha'awa roki Allah akwai miliyoyin sa gun Allah sai ya baka kuma Allah ba marowaci bane kuma abin iya nan ba karewa zai ba wannan shine abu na biyu da zaka sauwake wa zuciyarka hasada ka yarda da abin da Allah ya tsara ya kaddara kuma ya zartar da hukunci cikin bayinsa wa adlihi fi qasmi rizqihi ala ibad sannan ka yadda da Allah mai adalci ne duk abin da ya raba akan bayan sa Allah mai adalci ne Allah ba zalimin sarki bane ba ka yadda duk abin da Allah yayi to adalci yayi in ya barka cikin talauci adalci yayi in ya arzuta wancan adalci yayi Allah bai zalunci inna Allah la yuzlimu nasa shay'a ka yadda da wannan duk abin da Allah ya tsarawa bai to adalci Allah yayi Allah bai zalunci ka yadda da wannan a zuciyarka kuma mu sani da yake yanzu talauci shi ne dame mu bala'in babin ta dama al'umma manzan Allah ya yi wani hadisi yake cewa idan Allah ya so bawa da rahama kuma Allah cikin ikonsa da gaibinsa da ya sani ya san idan ya buɗe ma ƙofar arziki zaka halaka kuma can ya rubuta ma zaka samu rahama da aljanna sai Allah ya hana ka arzikin hadisi ne mai inganci sai Allah ya riƙe arzikin ba zai baka ba domin iya son ka da aljanna nawa ne wanda arziki ya halaka su nawa ne yasa Allah ke cewa kalla innal insana la yatgha arahu sagna yace dan adam mai dagawa ne mai wuce gona da iri dan ya waye gari ko ya ga himo da tiye ha dukiya nawa ta kai wuta fidda zakaya gagara agun wansu sauke nauyin iyali ya gagara agun wansu taimakon dangi da yan uwa ya gagara agun wansu kai wa'ansu leburorin su ma ba sa iya biyan su kuma ga dukiyar wani ya ci bashi ya kasa biya kuma ga dukiyar dukiya ta zama halaka ta zama bala'i to da yawa in Allah ya sauka da rahama da jinka iya sauka da aljanna sai ya barka cikin talauci ka mutu haka samu aljanna ashe Allah adalci yayi maka ayi Allah son ka yi baka sani ba mu sani yayi bayin Allah masu albarka ka zama bawan Allah muqinan bi rabbik kullun ka sakankance da ubangijin ka yarda ka gamsu duk abin da ubangijin ka yi ma shine daidai da kai idza ra'aita na'imahu 'alal insan idan ka bude ido ka ga ni'ima agun wannan adam fadau lahu bil khair sai kamar addu'a wani to Allah samu albarka ciki karka nuna baka so karka bata fiska karka yi fiskar shanu wani ya fito kasan ka ne yaron ka ne kanin ka ne kafin shi ilimi kana da kwali kaza da kaza shi bahi da ko secondary school sunan sa ma bai iya rubutawa in Allah ya jibga mai arziki karka aibata shi haka Allah ya so da shi bayan da zaka kai kuma ka yadda da wannan ka yadda Allah ta'ala shine mai bi kowa kuma duk wanda Allah ya bashi akwai hikima kuma in kana so ka hutar zuciyarka duk wanda gani da alkhairi ga masa addu'a Allah ya sa albarka Allah ya taya ruku wa ziyada bil baraka kuma kamar addu'an Allah ya ƙara masa albarka ciki yasa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ahadukum min akihi ma ya'jibu idan ɗayan ku ya ga wani abin da ya burge shi gun dan uwansa ka gan shi da abin hawa mai kyau ko gida ko gun aiki ko kasuwa mai kyau to manzo Allah ya ce falyad'u lahu bil baraka sai ka masa addu'an Allah ya masa albarka ba hasada za ka yi ba kaga wani ya canja kaza yayi kaza yayi kaza a maza da in dai kai a mabiyinsa ne kana cikin al'ummarsa sai ce faliye da ulahu bil khair sai kewa wancan mutumin da ga abin da ya burge ka gunci kamar addu'a da albarka wani Allah ya sa maka albarka Allah ya albarka to kai ma sai Allah ya baka yan uwa mu sani cewa ita hasada tana shafe girman fiska alkarmun nafs kwarjini da girma na ɗan adam to hasada tana zubar da shi don mahasadi to ba shi da ƙima a cikin mutane za a gan shi a cikin ƙasƙanci a kowane lokaci wasunul kulk kuma hasada tana gushe kyakkyawan ɗabi'a duk kyakkyawan halinka yadda kai mahasadi ne to sai ta binne kyakkyawan halin kai mai kaza ne mai kaza ne can kuma a ce ai ma hasadi ne to duk hasada ta kore wani abu ba za a gansu ba tana binne kyawawan hali wa kamalul iman hasada tana tana gushe imani duk mai hasada to imanin sa raguwa yake in kuma ta yi karfi tana raba ka da imani gaba daya ya sama aiki yake cewa ɗayan ku bai imanin ɗayan ku bai cika har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so a kansa mu sani ya ƴan uwa mu guji hasada dukkanta mu guje ta wa ta'ammalu fi su'i aqibati mu dinga tunawa da mummunan ƙarshen mai hasada mu dinga tunawa da wannan fa inha waqima ala sahibiha ita hasada hasara ce tabkekiyar hasara a gummeyinta shi mai hasada me jin daɗin rayuwarsa ga kuɗin ga komai amma in dai da ciwon hasada a zuciya wallahi bai jin daɗin rayuwa bai jin daɗin rayuwa domin kullum idansa zai nuna masa abin da baya so ya gani kunnansa zai ji masa abin da baya so ya ji in dai mutum mai hasada ne ba shi ba samun daɗin rayuwa wala ya hada alhubal kuma zai samu kwanciyar hankali ba duk inda mai hasada yake ba shi ba kwanciyar hankali fa huwa fi alamin da'im mahasadi kullum iya cikin raɗaɗin ciwo a tare da shi kullum kullum raɗaɗin ciwon balbalin bala'i ne ki damunsa wadiqun mustabi kuma iya cikin kunci tafiyayyen kunci wanda ba shi da ƙarshe yasa Allah ta'ala ke cewa wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahli mummunan tanaji ba inda yake sauka sai kan mishi duk wanda ka kullawa makirci to abin zai yi ta yawo ya dawo kanka kaikai ya koma kan mashekiya to haka tsari yake na Allah subhanahu wataala wala hiqul makaru sayya illa bi ahli mummunan tanaji ba inda yake sauka sai akan mishi wala tatamannu ma fadallahu bi ba'dikum ala ba'd kada mu dinga buri abinda Allah ya fifita wansu amma akan wansu kar kullun ni sai na kamo wani wane sai na sai nayi abin da yafi nasa kar kai wannan kullun was'alullaha min fadli ka dinga roƙon Allah faralansa kullun amma abinda Allah ya biya wani ba ruwanka da shi kamar addu'an neman albarka amma gasa gasa wani yayi sai nayi to tana sa mutum zama mai hasada mu kiyaye da wannan mu dinga roƙon Allah wajen ya ƙara mana farala da baiwarsa ya ƴan uwa Imam al-Hasan al-Basri yake cewa la arzalim ashbaha bil mazlum al-hasid yace ni ban taba ganin azzalimi ba da yi kama da wanda aka zalunta kamar mai hasada shi imamul hasan al-basri haka yace yace mai hasada shine azzalimi domin iya abinda ubangiji ya hana shi amma kuma sai ya zama kamar shi aka zalunta idan hasada ta kama wani wala hazzabi yake za a ganshi a cikin takura duk ya lalace ya zama abin tausayi sai ka tausaya masa nan kuma shine azzalimin hasada tana lalata hatta gangan jikin ɗan adam tana lalata imaninsa yanzu kuma ta zama ruwan dare a cikin al'umma akwai ta cikin 'yan siyasa akwai ta cikin 'yan kasuwa akwai ta cikin malamai ana samu akwai ta cikin talakawa akwai ta cikin mata akwai ta cikin yara matasa akwai wannan ba inda ba a samun hasada a yau har cikin malaman ma in hassada fa ta kawo wani malamin ya san wani malami ne amma ba zai ce malam wani ba sai a bada sunansa wallahi hassada ce jahilai ma sun san malami ne amma sai ai wane to a bacci ta motsa ya ce malam din ma hassada ta hana shi fada saboda ka hassada ba inda ba ta shiga mu roƙi Allah ya raba mu da wannan bala'i ba inda ba ta shiga bayan Allah in mu roƙi Allah daga falalarsa za mu samu cin nasara a duniya da lahira za mu samu babban rabo a duniya za mu samu babban rabo a lahira mai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya fara ai wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر اخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرنا ولا تئن علينا يا رب العالمين يا الله تعالى من روقك يا من البركه a rayuwarmu kai mana albarka a gidajenmu ya Allah ya Allah ka sauka mana da alkhairi a duk inda muke ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya yi uwa masu albarka mi salati wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid Allah ka jika mahaifamu Allah ka sa da mu da su aljanna ce makomarmu Allah ka shirya mu da zuriyarmu Allah ka dora mu tabarki madidici ya Allah ka wanke zukatanmu daga cututtuka ya Allah ya Allah ka tsaftace zukatanmu daga cututtuka ya Allah ya Allah kada ka bari shi dan ya halakar da mu ya Allah ya Allah kada ka bar ciwon hasada ya halakar da mu ya Allah ya zai mana abin hasara ayyukan mu ya rabbal alamin Allah ta'ala mana kuncin rayuwa da yake ciki Allah ka mana saukin sa kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya jihar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya garuruwan mu na musulmi Allah ya sauko mana da arziki ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ta'ala mana roƙonka ka kiyaye mu daga dukkanin shari ya Allah ka hada mu daga dukkanin alkhairi muna addu'a ga ainihin wanda ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya ji kan mahaifansa mahaifiyarsa da ya sawa masallacin sunanta Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya kai wannan lada zuwa gare ta Allah ya yafe mata da mahaifinmu gaba daya mahaifinsa Allah ta'ala ya ji kansa ya masa rahama ayyukansa na alkhairi shuka ya Allah ta'ala ya biyar masa da su ya Allah ya Allah ta'ala ka ba mu karshe mai kyau ka samu lafiya mu wangi lafiya ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukumur rahman